الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا جوات الربيع الأول إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar ɗan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai albarka littafin ihya'u sunna wa ihmadul bid'a na babban malami sheikh usman ibn kodi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 83 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan abin da ya shafi ainihin wato magani da kuma abin da ya shafi tofi ko rukuya a cikin babin mun ji irin abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da neman magani da kuma abin da ya shafi tofi yanan addinin musulunci ya yadda idan akwai larura da rashin lafiya a nemi magani da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa babu wata cuta da Allah madaukakin sarki ya saukar face ya saukar da maganin ta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani rashin sanin ka baya nuna shi ga wata cuta da ba su da magani sai tsufa da mutuwa kamar yadda ya tabbata wayannan su ne kawai ba su da magani amma duk wata cuta Allah ta'ala ya saukar da maganin ta kuma ya ce idan akwai cutar a tashi a nemi magani sannan mun ji irin abinda shari'a ta yarda da shi na abin da ya shafi tofe abu laifi mutum yana jin wani guri yana masa ciwo ko yana jin rashin lafiya a jikinsa ya tofa wasu ayoyi a cikin alkur'ani ko ya tofa wata addu'a da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam don neman sauki ko waraka mun karanta hadisin imam bukhari hadisin abu sa'id al-khudri inda wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya kuma har suka tsinci kansu a wani guri suka nemi masauki ba a ba su ba suka koma gefe suka samu guri suka yada zango sai ainihin wato shugaban wannan gari maciji ya sare shi kuma ba su da wani magani suka zo wajen sahabbai cewa ko akwai wani wanda iya magani a cikin su ko tofi suka ce eh akwai za su yi kuma amma da sharadin sai an ba su lada na wannan tofi ko wannan addu'a ko wannan magani da za su yi kuma haka aka yi suka yi ɗaya daga cikin sahabbai ya karanta fatiha kafa bakwai ya tofa wannan wanda maciji ya sare shi a duk gurin da maciji ya sare shi kuma allah maɗaukakin sarki cikin ƙaddarawarsa da ikonsa sai ba shi ainihin wato lafiya wanda wannan ya sa aka ɗauko ladan aikin da suka yi aka ba su mun karanta wannan hadisin sannan kaga kenan wannan sai yake nuna maka cewa ashe ita ka- fatiha da kake kallanta alhamdulillah zuwa karshenta ana yin rukiya da ita ma'ana ana yin tofi da ita in ba a da lafiya ko an samu kai cikin wani yanayi mara daɗi a jiki ko wani abu ya ciji mutum to babu laifi a karanta fatiha a tofa a ruwa a sha ko a tofa mara lafiya a gurin da ainihin wato yake jin damuwa din saboda ga wannan sahabbai sun yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su yi kuskure ba sannan mun ji akwai rukiya ma da annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam in an kawo masa mara lafiya ko kuma yaje dubiya yakan karanta wannan addu'a ga mara lafiya shine ainihin wato a, Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta shafi la shafi illa anta shifa la yughadiru saqman wannan wata addu'a ce ko wani tofi ne da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana tofa wa mutum in bai da lafiya sannan daga ciki mun karanta abin da ya shafi a tadawi bil asal ma'ana neman magani ko neman waraka ta hanyar yin amfani da zuma shi ma wani cikin sahabbai aka kawo kukan cewa yana dan uwansa a gida yana fa ciwon ciki ya murɗe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace zai sha zuma da ya tafi ya je ya sha zuma aka ba wa wancan mara lafiya zuma a ciki bai lafa ba dan uwansa ya da yace ya ma'aikin Allah na ya sha zuma amma cikin bai lafa ba yace ka je ka kuma ba shi zuma aka yi haka har sau uku nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka ya yi ƙarya ka shayar da shi zuma sai je kuma ba shi zuma ya sha sai ya warke har muka yi bayani cewa malamai sun ce a nan yana nuna shi kansa ita kanta zuma sai an sha wani dose ya danganta shi sa in ka samu masanan ta wanda suke bincike a kanta suka samu suka san maganin ta da tace da sauransu matukar mai kyau to wani lokaci ka iya cewa ka ji baka ji waraka ba dan kila ba ta tace zuma ba ce kila an yi laifin ka da sukari ko wani abu mai kama da haka sai ke ko kuma adadin da ake so ka sha baka sha ba kamar yadda ka sani za a asibiti ma- likita zai baka magani ya ce ka sha biyu da safe biyu da rana biyu da daddare ko kuma bayan wasu awoyi kuma in ka buge da yawa wannan umarnin sai ka ga maganin bai maka tasirin da ya kamata ba to shi sa shi ma wannan zuban ba sai masa ba amma yana zuwa yana ƙara masa da ya kai dos ɗin sai sai Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya da aka mun karanta wannan sannan akwai neman waraka ta hanyar ainihin wato kaho a yi wa mutum kaho shi ba wata hanya ce ta neman lafiya idan mutum yana fama da rashin jin daɗi a jikinsa in aka yi masa kaho aka fitar da wannan mataccen jinin da ke jikinsa insha Allah shi ma mutum zai ji kuzari zai ji karfin jiki zai ji nishaɗi a jikinsa zai ji karfi sannan akwai shan zuma ɗin kamar yadda muka faɗa sannan akwai lalas wato yin kai wato shine lalas da wuta daidai gurin da mutum ke fama da larura ko ciwo a dauki abin nan karfe mai zafi a wuta a ɗana a gurin lalas ke da shi ma akwai wanda shari'a ta yarda akwai wanda kuma aka hana saboda kamar yadda muka hada hadisan satin da ya wuce in an tuna ko sannan mun kuma shiga cikin abin da ya shafi bidi'o'i da mutane suke yi dangane da neman magani ko neman waraka dan an ce baka da lafiya ba a ce wai ka je wajen kowa neman magani ba dan baka da lafiya ba a ce kuma kowane irin nau'in magani ka nema don waraka ba a ya zama to duk wajen wanda za ka bi shari'a ta ba da dama a wajen ka neman magani sannan duk maganin da za ka yi amfani da shi ya zama to bai ci karo da irin wanda shari'a ta ba da dama a yi ba shi sa shi usman dan fodiyo bisa ka'idar sa ne ya kawo ma abu sunna kuma ya kawo ma abin da yake na bid'a to bayan ya kawo wancan sai kuma yace akwai abin da kuma mutane su suka kago kansu ainihin wato bid'o'i suke yi yace daga ciki shine yin magani da najasa wannan bid'a haramun ne mutum mutum ya magani da najasa a ce ga bayan gari ko an shafi tsarin wani mutum ana warkiya daga wata cuta to wannan gaskiyar magana ba shari'a ba ta yadda a yi amfani da najasa ba wajen abin da ya shafi neman waraka har ma malamai wasu suka ce idan abin a waje ne misali shafawa za a yi wasu suka ce makaruhi ne ba haramun ba ne wasu kuma suka ce ai in ba sha za a yi ba in sha za a yi haramun ne in ko shafa za a yi suka ce makaruni ne wasu kuma suka ce a'a ba bambanci tsakanin sha da shafawa duk kawai shari'a ba ta yadda a nemi waraka ko neman magani ta hanyar da jafa ba sannan muka karanta ainihin wato a wato a tadawi bi kalamin ajami wato muka ce shi ma yana daga cikin bid'a neman magani ta hanyar turkulle da sosu burutu an fahimta kawai a dinga karanta wasu kalmomi da a rubuce ba za su rubutu ba wasu talatumai a dinga karanta wasu abubuwa waɗanda su ba larabci ba ne su ba ayoyin alkur'ani ba ne su ba wani zikiri ba ne wanda aka san ma'anarsa kawai wani ya zo kila baya sallah ma tun da yawanci bokaye da yan tsibobi da kwan a dinga karanta sunayen wasu abubuwa aljanu ne su ba mala'iku ba su ba annabawa ba su ba sunayen Allah ba ka rasa gane ma'anarsu kuma a ce wai da wannan in an yi za a samu waraka ko shakka babu wannan shi ma yana daga cikin bid'a a babu magani a dinga karanta wasu abubuwa da ba a san ma'anarsu an fahimta shi ne kalamin a'ajabi sannan daga cikin abin da ainihin wato muka muka karanta a satin da ya gabata a shine yin at-tadawi bil uqad abin da ya shafi al-uqad wani kulli ko a ce ka kulla ka daura a hannu ko ka kulla a kugunka ko ka rataya a wuyanka at-tadawi bil uqad wannan har imam malik ya karhanta hakan karhanci mai tsanani wal uqdatu wal uqadu indahu ashaddu karaha ma'ana imam malik a wajensa ya hana wannan hani mai tsanani yace saboda akwai kamanceceniya da sirri sai ga wani abu kawai an kulla shi an sa zai kare ka da kaza ko zai jawo maka kaza wannan yana daga cikin abubuwan da muka karanta satin da ya wuce a guje qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-babu thani wa thalathun yace babu na 32 fi bayani dariqi sunnati muhammadiyya fi babin ru'ya wato a cikin wannan babin zamu ji sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mafarki babu abin da shari'a ta bari in kai mafarki yaya za a yi fassarar mafarki ba laifi ba ne matukar an san wanda yake fassarawar ya san abin kuma yana aunawa da ma'auni na shari'a kar a samu wani wanda yana fassara wa mutane amma a fakaice dan duba ne ka zo a ce ga wani abu wanda in an yi shi ko kai mafarki iri kaza zai ɗauko ya kaza ya kaza sannan ya fassara a'a shi kansa ta'abiru ru'ya fassara mafarki wani ilimi ne wanda yake ba kowa yake da shi ba da karka damu kanka ko da kai malami ne in baka san fassara ba ka fassara da aka fassara mafarki wani abu ne suka ce mafarki yana iya kasuwa zuwa gida uku akwai mafarki wanda yake mai kyau akwai mafarki wanda yake mara kyau akwai kuma abu za su a halam karkace kawai mafarki ne wanda yake ba shi da kan gado kawai mutum ya wayi gari ko kuma yana son wani abu ya kwanta kawai mafarkin wannan abu ko kuma kawai mutum ya mafarkin wani abu wanda ba zai yi ba yi mafarki mai kyau shi ne ganka a cikin wani kyakkyawan yanayi ko kai mafarkin ka ci wata nasara ko wani abu mai kama da haka mafarki mara kyau kuma shi ne wanda ke ɗan ke zuwa ke barazana mutane ya tashi hankalin mutum a cikin bacci ya zo masa ta wata sufa wanda suke mai muni mai ban tsoro ya firgita shi ya hana shi bacci cikin kwanciyar hankali musamman mutum baya yin askar da ainihin wato aka tanada wajen kwanciya bacci wannan kaga daban sannan kuma akwai shi na tsakiyar shi ne abu za su wahala kawai ka kwanta kana kaga wata mota ta burge ka mai kyau sabuwar design new model kana kan ainihin wato kantinta kawai ka kwanta bacci kawai ga ka cikin bacin kawai ga kiɗin an yi goma kana ta murna ka hau ga kama ka hau ka ɗan ɗana ka zagaya ka zago kawai can da an cewa da tashi kana ta yi zai don kakan kesan ka tana ta bacci kawai ba wata mota da ta samu an fahimta a gaga wannan a gasu a halamin an fahimta ko kuma mutum ya kai shi kawai ga kiyaye mafarki ya yi dalle mai amarya ya je hira dama wajen budurwarsa kila da daddare mutum da aka yana ta ɗauki yaushe za a yi abin nan kawai da daddare zai ga ya kwanta ya yi mafarkin gashi a an yi biki an je an yi walima an yi kaza an rako shi ma ya shiga gida da irin kajin nan da ake shiga an fahimta sai mutum ya ya ya ya ya ya ya dan yi zuri sai da wata garwa a cikin shagonsa to garara tana tashi da ya buɗe ido sai ga shi a cikin shagonsa yake da kaga wannan duk abu gasu a halalin ina fata an gane to shine malam yake cewa a cikin wannan babin za mu ji bayanin abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce akan mafarki sannan za mu ji kuma ma a hadasa nasu abinda mutane ba kaira ba dalili suka kirkira min albid'i na bid'o'i a shaydaniya bid'o'i irin na shaydan a cikin wannan babi na mafarki tariqu sunnati fi ru'ya amma ɗariƙun sunnatin muhammadiyya fi babin ru'ya amma game da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a babin da ya shafi mafarki fa huwa an ya biya kullu wahidin bima kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'alu fi shine kowane ɗaya daga cikin mu ya kasance yana aiki da irin annabi irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana aikatawa ya yi koyi da irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa fiye a cikin abin da ya shafi mafarki ina fata an gane lokacin da mutum ya mafarki to ya tuna cewa to duk lokacin da mutum ya yi mafarki to ya sani cewa akwai ka'ida da badis wato wanda shari'a ta sa wajen gano mafarkinsa da kuma fahimtar wani irin mafarki ya yi ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم اعتبار الرؤيا yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fassarar mafarki fassarar mafarki ba surkulla bane ba fa'ida bane gaskiya ne ilimi ne mai zaman kansa da haka idan mutum ya akwai littafai ma da aka rubuce rubuce a kansu akan ta'abirin ru'ya fassarar mafarki da haka Allah ta'ala ya ilmantar da mutum wannan ilimin babu laifi mutum ya mafarki ya san ga wane ya masalin fassarar mafarki ne zai gaya masa na yi mafarki iri kaza me ya fassarar mafarkin da take nufi amma galibi kamar yadda zamu karanta abin da aka fi so in kai mafarki mai kyau daga Allah ne kai fatan Allah ya tabbatar maka da wannan mafarkin da ka gani kar ka ba kowa labari sai masoyinka wanda zai tsaya ka addu'ar Allah ya cin maka Allah ya ba ka yi da nufi ina ba ta gani in kai mugun mafarki kai nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ka gani kai gum ka gaya kowa ba abin da zai faru domin an ce shi mafarki kamar abu ne a daura a kafa tsuntsu zai iya tashi da kanka ya koma wani abin nan kamar yadda tsuntsu zai iya sauka akan wannan bishiyar fur ya tashi kuma ya koma wancan bishiyar zai iya zuwa kanka ba a fassara shi domin an ce matukar an fassara shi zai ya faru matsala kenan in dai an fassara shi sosai ya tabbata irin abin da ya faru kenan ga mutanen da suka shiga kurkuku da annabi yusuf alaihi salam an fahimta ɗaya yanzu ya ce ya yi mafarkin yana shayar da sarki giya ɗayan kuma ya ce ya yi mafarkin ga shi ya ɗauko wani daro na gurasa ko ainihin wato abin nan gurasa ko fanke ko na ba kansa tsuntsaye suna ta tsatsagar wannan saboda aka sun fahimci cewa wannan bawan Allah ne salihin bawa ne zai iya fassara mun suka ba shi labari annabi yusuf kuma ya ba su labari fa amma wa amma ahadukum fa yasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fa yuslabu fa takulu tayrun min ra'si yake cewa shi ɗaya daga cikin ku lalle zai samu mukali bayan ya fita daga kurkukun nan zai samu promotion za a ɗaukaka shi zai zama ya shiga fadar sarki shine ma zai dinga zuba wa sarki abin sha ko giya ko na ba cikin kotu ya ce amma ɗaya daga cikin za a tsire shi a jefar da shi fatakun tsairu min ra'asi tsuntsaye su su dinga tsaga kansa yana jin mafarkin mara kyau ne zai yi wata magana yake kuliyar amrun da bihi to safiya sai ba riga an gama abin da kuka nemi fatawa riga an gama yanzu za ka tare ka dinga sa kan hankalin kanka akan abin da ya shafi mafarki in ne kyau ne annabi ya ba mu ka'ida kai ta addu'ar wannan mafarki Allah ya sa ya zama kai domin yanki ne daga cikin yankin annabta guda 40 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata da aka sali an bayi wani lokaci wani abu zai faru gare su na gari Allah yakan nuna musu abu farki an bayyana in kuma kai mugun mafarki kaga ka sha da kyar ko ma ya biyo ka ko wani ya biyo ka da wuka in kawai ga sai ga tsakanin ku da shi ratan bayawa ko ga wani zaki malam ko wani kare baki ya fito mutum a gaba wani lokaci za ka zo mutum ba cikin baki ma yana ihu da an tashi da an ce lafiya ko ka ga mutum ya tashi ma yana ta nishi an fahimta to ire-iren wannan mafarkan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka ka'ida yake daga shedan an fahimta saboda haka in mutum ya yi mugun mafarki ya nemi tsarin Allah ya ce Allah ka tsare ni daga sharrin abin da na gani a cikin bacci sannan mutum ya yi wannan ta'awizin ne kun kai ya gaya kowa wannan mafarkin mutum ke ta da shi ka zan ka kiyaye wannan ka'idar ma ka huta in kuma ka nemi fassarar ba laifi bane amma abin da yasa aka baka wannan ka'idar dan kika fada wajen yan ganganci wanda fassarar ba su iya ba su fassara ma kuma ya tabbata kan ji sa ko kai wannan ko kuma in ya zama to kana so ka fahimci me mafarkin ya kunsa babu laifi ka nemi masani game da fassarar mafarki wanda yana da ma'auni na alkur'ani da sunna ka gaya masa ya ma bayanin me mafarkin ya kunsa tunda abin da kai mafarki ba mutum biyu za su iya mafarki fassara ta zama daban-daban na fata gane domin akwai wani cikin magabata da wani yanzu mai tambaya cewa ya yi mafarkin gashi a zai je aikin hajji ko wani abu kama da haka ko kuma ya yi wani mafarki dai sai ce masa aikin hajji za ka wani shi ma ya zo ce ya yi irin wannan mafarki ya ce kai kuma sata za ka yi biyo ka yi ma dukan ka kaga duk mutane ne daban-daban da haka mafarki daga kan wannan zuwa wannan zai iya bambanta ina fata an gane wallahu ta'ala yace wa min dariqi sunnatihi i'tibaru ru'ya yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam i'tibaru ru'ya fassara mafarki wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari an samura bin jundub daga sahabi samura bin jundub radiyallahu an Allah ya kara masa yadda قال يكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga abin da yafi yawai yawai ta fada wa sahabbansa hal ra'a ahadun minkum min ru'ya shin ko a cikin ku akwai wanda ya mafarki musamman lokacin bayan sallah asuba an ce ya biyo ya tambaye su shin yau akwai wani wanda ya mafarki qala fa yaqussu alaihi man sha Allah an yaqussa yazo ya gaya mana me yayi mafarkin shi kuma manzo Allah ya bashi labarin abinda Allah ya so ya bashi labari game da mafarkin kaga annabi da kansa ne ma yake neman a zo a tambaye shi kuma daga cikin masana mafarki a cikin sabai akwai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu an fahimta da haka kaga kenan waɗannan abubuwan na fassarar mafarki akwai su a shari'a da haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana daga cikin abin da yafi yawaita gaya wa sahabbansa shin a cikin ku akwai wanda ya wani mafarki da yake son a yi masa bayani game da ma'anar mafarkin ya ba mu labarin da ya gani a mafarkin ko kuma mu ba shi amsa alhadith hadithin ka karanta shi zuwa ƙarshe hadithin imam al-bukhari ya ruwa ya fitar da shi cikin kitabu ta'abir babu ta'abirin ru'ya ba da salatu subhi unwanin babin kenan babin da yazo na fassarar mafarki bayan sallar asuba sai ka wannan ruwaya ta samura bin jundub imam muslim shi ma a cikin kitabun ru'ya ya kawo wannan hadisin a babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam a babin da imam imam muslim sai ya kawo shi a babin manzo Allah ya ce duk wanda ya ganni a cikin mafarki tabbas ni ya gani shi dan baya kama da ni sai kawo wannan hadisin na sai kawo hadisin ainihin wato abi huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-i'tiqad bi anna ash-shaytan la yatasawwaru bi suratihi sallallahu alaihi wasallam yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kudurce cewa shedan baya kamanceceniya da surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kadan yasa a hadisin zamu ji cewa duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kyakkyawar kama da sufofin da aka gaya mana su a cikin sira annabi ya gani shedan baya iya shiga burtu ya zo a mutumin kirki a salihin bawa mai kamala ya cika sufofi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ganshi a cikin bacci a zuwan annabi ka gani annabi da shedan baya zai iya rikida da duk wanda kake tunani amma baya surantuwa da shedan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari an Anas bin Malik daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'ani fil manami duk wanda yayi mafarki da ni ya ga manzon Allah a cikin mafarki fa qad ra'ani tabbas ne ya gani kar ka dinga wani kokonto tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai mafarkin ka ka gani fa inna shaytana manzon Allah yace domin shaytan la ya tamakkalu bi baya iya kwatantuwa da ni baya yin kamanceceniya da ni wa ru'yal mu'min manzon Allah yace kuma mafarkin mu'mini juz'an wani yanki ne min sittatin wa arba'ina juz'an na yanke yanke sittin wato arba'in da shida min nubuwa daga kasakakan annabta daga cikin matakai na annabta akwai mafarki in kun tuna asira ana gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya zama annabi mafarki ya dinga yi fa kana la yara shay'an illa tahaqqaqa fi yaqabati ya kasance baya ganin ya mafarki face abin da ya mafarkin sai ya tabbata to daga nan ba a dade ba kuma sai aka mai sai ya zama annabi da aka annab wato mafarki kashi ne cikin kashe-kashen annabta guda 46 da aka in mumini ne mafarki sharaɗi kenan kada wani shawara ki wanda wannan shaidan zai iya masa abin da aka kuma shaidan duk irin shaidancin ka baya kama da annabi sallallahu alaihi wasallam an bayyana da aka amma fa kaga sai ka san sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ka san sifofin yanzu misali kai yawan mafarki da wani aka ce ma annabi ne ma gan shi da zube ya san ƙarya ne an fahimta ko kuma ka gaga wani ka gan shi kawai an share haɓar ba shi da gemu ka san wannan ba banza Allah ka gani ba kawai wani mutum ka gani a unguwanku ko kuma a can wani guri da baka san shi ko kuma shaidan ne ya rikide ya abu ne ko ka gan shi da tauyayyar gaba ka gan shi da rashin wato ba cikakkiyar gaba ba ko ka gan shi da muni kaga wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam baya sufantuwa da haka da haka sai ka san siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake gaya mana cewa kyakkyawa ne mai kyan fuska mai kyawun zubi da biri sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai cikakken gemu mai ainihin wato kyawawan haƙora mai kyakkyawar fuska mai kauraren yatsu mai kaza mai kaza siffofin sa sai zan ka irin wannan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shedan baya kama da ni da haka ka kudurce cewa shedan baya rikida ya zama irin sifar ya sifantu da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin sunna abin da yake zuwa sunna game da mafarki da haka duk mumini da ya yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a irin siffar manzon Allah da yan ta yanda in yazo yace wallahi jiya na yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ganshi da fararen kaya na ganshi fadi shi ba dogo bane can sannan shi ko ba wada bane matsakaici ne mai kyakkyawan fuska fuskarsa tana ta sheƙi da ƙyalli yana da cikakken gemu gashinsa shi ba dunkulalle bane irin namu sannan ba yalo yalo bane irin na sadaka yalla ya faɗi su fofi da su Allahu akbar kuma a ciki ma yayi musafaha da ni ya gaisa da ni yana ta yana ta murna yana ta abin nan yana ta mun murmushi kaga wannan sai a maka sai a ce hani Allah kai ma muna maka muna taya ka farin ciki manzon Allah ka gani wannan sallallahu alaihi wasallam domin wannan su kasan da ka faɗa na ka amma ka sai an gaji da wani tab wani tabo a fuska ko an gaji da wani maki an masa ka gaji da bulle ko bajin goshi ko ko zauna ka ci doya a baki ko ko ko zubiya ka ga wannan ba ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ta an fahimta amin wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito cikin kitabu ta'bir a babu marra annabi sallallahu alaihi wasallam fil manam sai ka wannan riwaya ta Anas bin Malik wa min tariq sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan za a iya yin mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya yin mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tabbas in kai mafarki da shi ka gani ka kudurce a ranka shedan baya kama da shi amma zai iya kama da kai zai iya kama da malaminka zai iya kama da duk wanda ka yarda da shi kuma ya zo maka a wannan suka kuma ya yarda ka amma baya yin kamar kirkiriya da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ganshi a mafarkin da ya zo sai ce ina gaya maka daga yau sallar azhar ka dinga yin raka takwas to shi ma ba manzo Allah da ba domin sakon da aka gaya ma shi ma ya ci karo da sakon da annabi ya tabbatar har ya bar duniya to wannan shi ma ba manzo Allah da ba ko haka za ka ce ma daga yau sallar azhar ta koma raka ko daga yau ramadan ya tashi daga cikin wannan watan na ramadan ya koma watan zulhida kuma ka zo ka dinga tunanin kana murna ai ka ga manzon Allah har ma ya ce maka sallar azhar an rage ma ta ka ta koma raka a ga in ka zo sallar azhar raka ji kake ayi magana ka kai mafarki kai da manzon Allah shi ya ga ma baka da baka a mafarki ta ka kamar da sallar azhar dan ka raka wannan ma kaga ba za mu yarda cewa manzon Allah da gari ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tabbatar da abu yana raye bayan ya koma zuwa ga Allah kai mafarki ne kuma ya canza ba Allah ya kura fahimta wa min tariq sunnatihi sallallahu alaihi wasallam hamdulillah ta'ala ala ar-ru'ya al-hasana yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam godiya ga Allah madaukakin sarki idan kai kyakkyawan mafarki wadda haddufu biha kuma da zantar da masoyanka wannan mafarkin Allah ku taya da murna wallahi je wani mafarki ne ya faranta min rai na yi mafarki a mafarkin kana iya bada labarin abin da ka gani a mafarkin da haka da Allah abin da yasa na gaya ma na san za ka taya na addu'a wajen Allah ya tabbatar da wannan abu an bayyana to wannan yana daga cikin gode farko ka gode wa Allah akan wannan abu da Allah ya fara yi maka mubashirat ne wani albishir ne Allah ta'ala sai fara nuna wa mutum a cikin mafarki na wata ɗaukaka da mutum zai samu ko a duniya ko kuma a lahira sai a fara nuna wa bawan Allah yana gani Allah ta'ala ya kan yi wa mummune haka sai a fara yi wa mutum ishara share masa hanya a cikin mafarki haka in ka gani ka tashi ke ta'addu'a kuma ka zaɓi mutanen da kuma masoyanka ne ba yan bakin ciki ba wanda za su kuma su hana ido baki Allah ya kwabar da wannan ni'imar ta tabbata sai ga ya masoyanka sannan yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'awudhu min sharri ru'ya sayyi'a neman tsarin Allah daga sharrin mummunan mafarki wa adam at-tahadduth biha da kuma rashin bada labarin abin da ka gani ya ba ka kai shiru wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan mafarki ba da labari ga masoyanka mummunan mafarki ko masoyanka ka ka ka gaya an bayyana da haka mutum ya zo ya ce ma yayi mafarki da kake kyakkyawa ne ya ce ka alhamdulillah mai kyau ne da kake sai ka saurara ya ce ka ya ba ta kuma wallahi ya kai mun da aka yi kake da mai tsarin Allah da bishara da Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta da ya gaya ma ka ji cewa mummunan mafarki ne ai jiyan nan bari ai tun da ne wannan mafarkin ban sake rikawa ba kaza ka tafi ku kaza ba sai ka bani labarin Allah ba ka cikin sarki shi ya kinka daga sharar da ba ba ka ba a bada labarin mugun ba abin da وفي صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث يا تبت في صحيح البخاري لقى ابي سعيد الخدري الله يقرا مسيدا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول abu sa'id al-khudri yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza ra'a ahadukum ar-ru'ya idan ɗayan ku yayi mafarki yuhibbuha mafarkin da yake so fa innaha min Allah to wannan mafarkin daga Allah wani albishir Allah ta'ala ya fara nuna masa a cikin mafarki falyahmadillah alaiha farko ya fara godiya ga Allah akan wannan albishir din na share fage da Allah ya fara nuna masa na wani abu na farin ciki da zai same shi a rayuwarsa ya yi godiya ga Allah a karan farko a kan wani wal yuhaddith biha kuma ya bada labari ya zantar da wannan mafarkin ne wa idza ra'a ghayra zalik idan kuma ya ga kishiyar haka mimma yakrahu daga abin da baya so fa inna ma hiya min ash-shaytan to sani wannan mugun mafarkin daga shaytan falyasta'id billahi min sharriha ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin wannan mafarkin wala yadhkurha li ahadin kar ya gaya kowa fa innaha lan tadurra ba za ta cutar da shi ba wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba abin da ko wannan hadisi Imam al-Bukhari shi ma cikin kitabu at-ta'bir babu ru'yas salihin sai kawo sai masa ulwani ce babu mafarkin salihan bayi mutanen kirki in sun yi mafarki mafarkin su mai kyau ne daga Allah wannan hadisin ruwayar abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda wa fihi aidan anna qatada radiyallahu anhu kana yaqul a cikin dai bukhari har wa yau qatada Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa wa in kuntu la ara ruqya tumriduni yace na kasance na kan yi mafarkin da wallahi har rashin lafiya yake sa saboda yanda na kabu saboda yanda hankali na ya tashi da abin da na gani a cikin mafarkin har zazzaɓi ne har rashin lafiya suna samu hatta ka nufi ban daina izin irin wannan yanayin ba na in yi mugun mafarki ya ta'amman da hankali in kwanta in ci ciwo in ta rashin lafiya hatta ka nufi ikin da biyu sallallahu alaihi wasallam ya ƙoji har fa sai da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya al-hasanatu min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu idan ɗayan ku yayi mafarkin abin da yake so fala yuhaddith biha kar ya bada labarin wannan mafarkin illa man yuhibbu sai ga wanda yake kauna sai wanda ka san yana kauna ka kana kauna shi zaka ba labari wa idza ra'a ma yakrahu idan kuma mutum yayi mafarkin abin da baya so falyata'awwad billah to ya nemi tsarin Allah min sharri min sharri ha daga sharrin wannan mafarkin wa min sharri shaytan kuma ya nemi tsarin Allah daga sharrin shaytan wal yakul salatan yayi tofi sau uku أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتوفي سوءك ولا يحدث بها أحدا كان يباو قوة لا باري فإنها لن تضر wannan mafarkin da ya gani ba zai cuta da shi ba to tsakada sai da ya samu wannan sai ya samu mali sai ya daina tada hankalinsa in ya mugun mafarki ya mafarkin da yake ganin ya tayar da hankali kawai sai ya daina bada labari kawai sai da ya ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim ya tofa a hagun ɗan sa uku shi a wata ruwayar aka ce suka canza kwanciya kuma galibi suka ce idan sun ga mutum ya yi mugun mafarkin nan akwai abubuwa guda uku an ce ka dinga kwanciya da alwala ka dinga yin azkar ka kwanta a bangaren ka da dama to galibi za ga in mutum ya yi mafarki mugu to za ga waɗannan ƙa'idoji ba su ba mafi yawa ma ka duba za ga bangaren hagu ka kila ka ko ka ko ka burkice ma akwai wanda za ga baya jin daɗin ba su sai ya rubuce kwanciyar da Allah baya san irin to za a gan kai irin wannan mutum wani lokaci zai ga kifa ma yake wani kuma in yi ta duba za a ga kila a bangaren ka na wuce to da ka yi a ujiya din nan ka nemi tsarin Allah sai kuma ka gyara kwanciyar ka sai ka koma bangaren ka na dama in ka manta kuma baka yi zikiri bane ka kwanta sai ka tashi da zikiri tunatar da kai ya taimaka maka Allah ko wanda yake mu duk lokacin da ya manta to sai a cikin bacci sai wani abu ya ta manta da yi zikiri ka tashi kai zikiri kai kul a'udhu bi rabbil falaq bi rabbin nas kul huwa allah ahad ka toba ka shafa a jikinka ko ka karanta amanar rasul da ayatul kursi kursiyarka azkar suna nan sun bugu da nawa wanda annabi ya koyar maka ya bari akwai wanda za ga ya ma sake komawa mutum wallahi ba zai saboda tunani yake da ya kuma rintsawa ya kuma komawa to kawai zai sake wa wannan mafarkin akwai wanda yake mun kwana yayi ya kasa bacci kawai in yi bacci sai ga ana luwaɗi wani ya zubi to sai ga an zo masa ana luwaɗi hankalinsa ya tashi ya kasa bacci ya ce in ya sake rantsawa sai ga an tsora daga inda aka tsaya ya firgice hankalin ya tashi ina jin da asusu ba ya kira na a waya su gaya inda ka komo farko ma ta yi da hankali galibi za a ga adabun kirash din ma a lububban kwanciya adabun nan ba ma kiyar mutum zai yi ya gama gararan masu kawai zai jefar da hulasa da kakanni kawai ya kama shi kuma shi dan ko dan ya ci dariya ya more wani lokaci zai zo ya gigi ta mutum kawai ya ga hankalin mutum ya tashi mutum ya tashi yana kani shi ya kasa koma bacci ya koma ci dariya yadda ya kama shi ya dinga kiyaye wa yannan azkar din insha Allah za ga mutum ya rage wa yannan mafarkan koma ya daina wannan hadisin hadisin yawan imam al-bukhari a cikin kitabu ta'bir a babu idara ama ya karahu fala yuqbiru biha wala yadhkurha sai ka ruwayar hadika ta babu idan mutum ya ga abin da baya so kar ya ba kowa labari kan ma ya ambata wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'zimul kadhib girmama ƙarya fi ru'ya a cikin mafarki girman ƙarya ta mafarki mutum kawai ya ga manzon Allah ai ya ga kaza ai yayi kaza ya kaza kuma ƙarya yake musamman mutumin da yake da'awar nagarta da salaha an bayyana yawanci an fi samun irin wannan wanda yake jingina wa kansa wato yana ganin shi bawan Allah ne kuma yana ganin shi salihin bawa ne haka yake gaya wa mutane da a kullum cikin ba mutane labari shi yake dan mutane su ƙara girmama shi su ƙara yarda da shi su ƙara dinga zuwa wajensa da aka zai dinga ba su labarin aiki mun yi mafarki da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh ai jiya malam ai mun dade muna tattaunawa eh da ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam an fahimta eh to kaga wayannan wannan shi ma duk wanda yayi mafarki da ma'anzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace yayi mafarki ya ga kaza ko an yi masa kaza ko an nuna masa kaza a mafarki kuma ƙarya yake to bari ka ji hadarin irin wannan a sunna ƙaryan mafarki shi ba tashin hankali ne ba dan kankani ne haka in baka yi mafarki ba baka yi ba kawai ba sai dan kaji da mafarki yana nuna nagarta tunda an ce wani yanki ne wato kashi abin arba'in da shida na annabta kuma mafarkin mutanen kirki yana nuna wato kyakkyawan mustakabar da haka dan ya nuna shi salihin bawa ne shi nagari ne sai dinga gaya wa mutane ai yayi mafarkin kaza ai yayi mafarki da wani ai yayi mafarki da kaza to shine shehu usman dan bodo ya ce ta'azimul kadhib fi ru'ya girman ƙarya a mafarki wa fi sahih al-bukhari an ibn umar hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min afral hira an yuriya aynayhi ma lam yara inna min afra ay inna min a'zam عن أعظم الفرى معناه من أعظم الكذب نعم فرى جارة بعد أفهم بك فاول إذا تفرقون لتبين بفاول من أفرى الفرى ما من أقرى الفرى الفرى جارة بعد الفرى أريكي إن من أفرى الفرى معناته إن من أعظم الكذب yana daga mafi girman ƙarya ƙaryar da ta fi kowace ƙarya girma an yi riya a yi laifi malam yaram ya ce idansa ya ga abin da bai gani ba ma'ana ya ce ya yi mafarki kuma ƙarya yake saboda ƙarya a ido biyu tana da sauƙi akan ƙarya a cikin mafarki tunda an ce mafarkin nan wani yanki ne daga cikin yanki arba'in da shida na annabta tun ka ce kayi mafarki yawanci akan alakanta abin cewa mafarki ne mai kyau daga Allah yake shi mafarki daga mai kyau daga ina yake daga Allah kenan Allah ta'ala ne ya kaddara kai wani mafarki mai kyau kila ma aka baka wani garanti ko aka baka wani albishir a ciki kuma ka zo ka dinga faɗa kuma ƙarya ka wannan ya fi kowanne ƙarya a cikin ƙarya babu mai girma da haɗari sama da ƙarya a mafarki ka ce idan ka ya gani abin da bai gani ba a cikin mafarki ma'ana ka ce ka yi mafarkin abin da ba ka yi mafarkin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin mafi girman ƙarya ai an yadda il insan annahu ra'a shay'an fi manamihi mutum ya dinga da'awa ƙarya ne da'awa kawai din yake dinga awar ya dinga da'awar ya ga wani abu a cikin mafarkinsa wannan hadisin hadisi ne wanda yake Imam Bukhari ya fitar da shi shi ma dai cikin kitabut ta'bir babu man kadaba fi hulmi babu wanda ya ƙarya a mafarkinsa sai kawo wannan hadisin na Abdullahi dan Umar wa fi aidan a dai cikin Bukhari an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda alin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace من تحلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون من صب في أذنيه الآنخ يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخين manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man tahallama bi ulmi wanda ya ƙaryan mafarki ya ƙaƙalo mafarki lam ya rabu da bai yi ba yace yayi shine tahallama ai ta kallafa bi ulmi ya kallafa wa kansa ya ƙaƙalo mafarki ba sai da ba dalili lam ya rabu bai ga mafarkin ba amma ya kallafa wa kansa ya ƙaƙalo cewa yayi menene hukuncin wanda ya yi mafarki wanda ya yi da'awar mafarkin ƙarya kullifa za a kallafa masa an yi aƙida baina shairatai ya kulla tsakanin ƙwayar alkama guda biyu ranar tashin alƙiyama wallan ya aƙida ba zai taɓa iya kulla ba ba fazare ba ƙwayar alkama guda biyu ko ƙwayar shinkafa ce su ka kulle ka duba wani irin punishment da Allah zai yi ba dai dan a ce kai salihin bawa bane dan a ce kai mutumin kirki ne kai kwanci kwanci ka sharara wa mabiyanka ko almajiranka ko mutanen da suka yarda da kai ƙarya ka ce kayi mafarkin kaza kuma ƙarya ne to ranar tashin alƙiyama duk mabiyan da almajiran naka da waɗanda suka yarda da kai duk ka suna kallon ka ka haɗa mutum ya haɗa gumi ka shirbin yana ta ƙoƙarin ƙwalla alkama ka duba da Allah turanta a ƙwaƙwalwarka ba fazare aka ba shi ba kwayar alkama da wata kwayar alkama ce ya kulle kamar yadda kake kulla zare ba gaya mun yadda alkama za ta kulle shi sa manzala ce wallan ya aqid ba zai taba iya kullawa din kuma an kallafa masa an ce ya kulla kuma ba complain ba zai ce ai Allah ya zai kulle ai ba ma wannan fuskar kawai za ka ga ya haɗa guji hankalinsa a tashi yana ta kokawar sai ya kulla tsakanin alkama guda biyu ba za su kulle ba wannan karamin musiba ce karamin tashin hankali ne ko dole ne sai ka sai kai mun sai kai da awon mafarkin ƙarya wa man istama'a ila hadisi qaumin wanda ya saurari zancen wasu mutane wa hum lahu karihuna alhalin su ba sa son ya ji zancen irin masu labadin nan ko ya labi a bayan kyaure ko ya labi a bayan katanga ko ya labi a windo ya ji mu kuke tattaunawa ko kuna tattaunawa ba kwa san kowa ya kusan killace kanku ba ku san yana nan ba yana wata kwana yana jirgin nufi inda kuke yi to a shi ma wannan laifi ne a shari'a tun da har suka faro cikin mutane suka shigo masallaci suka killace kansu mutunci kuma kaji ana magana ƙasa ƙasa to kar ka saurari magana dan ba sa kan in ana so ka ji shine ya zuwa sa lafiya kamar yadda muke magana kowa so muke yayi ko kuma sun su biyu ne ɗayan ya zo wani kira ɗayan ko kuma a ɗaki sun ɗauka bacci kake yi ke sun su ɗanyi wani sirri kai kuma kai ba kam ashe ba bacci kake ka sa tebur ko da ɗin ka dukkan ɗaya labarin wanda ƙila da sun san kana ji ko da sun san idan ka ji ba za su su duk wanda yake laɓe ko yake ƙoƙarin sato ji ya saurari maganar mutane ba sa so ya ji au ya firru da minu ko ma suna guduwa sun ma bar inda za a abin da sun je sun samu wani guri sun kulle kansu ko sun samu wani keɓantaccen guri sun keɓance kansu suna so su tattauna a kan wani abu da ba sa son kowa ya bisa suka gudu daga wajen mutane suka killace kansu shi kuma sai ya je yana sauraron irin wannan magana subba fi ubnayhi aliku yawmal qiyamah za a za a dura masa narkakkiyar dalma a kunnuwan ranar tashin alkiyama zo ta irin musiba narkakkiyar dalma kowa ne ya san dalma an narka ta da zafinta da dumi tana ta farfasa haka za a karkatar da kullum mutum a cika a tsura a cikin kullunsa jaza'al wifaka al jaza'u min jinsil amal sakamako na irin jinsin mummunan aikin da ya aikata sauraro kulle to kullun zai wa hukuma za a narka dalma ranar tashin alkiyama a tsiyaya masa a cikin kullun saboda ya saci maganar mutane ba sa ba sa tsakanin mata da miji ne tsakanin ɗan uwa ne a tsakanin abokai ne suna wasu tattauna ba sa so kowa ya ji in ma ka fahimci ba a so kai kana ɗan jiyowa kaɗan kaɗan ka shiga bangunan ba ko wanda shi kuma haka al'ada ta take ya zo ya laɓe a wani guri ya ji me ake tattauna ya laɓe a bayan tsaure ko ya laɓe a bayan windo ko ya kamar bacci yake ji yake yi yana nan nakar abin da mutane suke yi kuma ya gane cewa ba sa so yi to ya fada cikin wannan abin Allah ke wa man sawwara suratan duk wanda ya suranta wata sura ya zana butun butumi ko ya sassaka butun butumi uzzin kuma sai an masa azaba ranar tashin kasa ala gafarta malam ko sana'arka abincinka ka karanta art architecture zane-zane kake to kaka zana ainihin wato abu mai rai dinga zana kan masallaci zana hoton gidaje ka zana fulawoyi ka zana ruwa ka zana duwatsu ka dinga irin wani amma ka zana ka zauna ka zana wani gwamna ko ka zana wani dan majalisar tarayya ko na jiha saboda kana kaunarsa ko saboda ya ba hakuri saboda sana'a ka zane to ka shiga cikin wannan hadisi man sawwara suratan ballantana mai sassakawa gunki ke to da shi da mai zane duk malamai sun ce suna cikin wannan hadisi yasa abdullahi dan abba yace fa in kunta la budda fa'ilan fasna'i shajara wa ma la ruha fiha fi yace in zama ba makawa sana'ar ka ce wannan zane zane kai nan Allah ta'ala ya hore maka nan basira ka kace kana zane zane abdullahi dan masud yace in zama ba makawa ba ka ce canza sana'a ba fasna'i shajara to ka dinga zane zanen bishiyoyi wa ma la ruha fiha da abin da bai da rai amma saboda iya zanen ka zo ka din kallon mutum ko a kawo hoton ka zane irin wannan laifi ne ba su san kankani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk ya suran ya zana ko ya sassaka mutum mutumi na mutum na abu mai rai uzziba za a yi masa azaba wa kullifa za a tilasta masa an yanfuka fiha ya busa wannan abin da ya zana ko ya sassaka rai wa laysa binatikin kuma ba zai taɓa iya busa rai kuma irin wannan za ka gansa ranar tashin alkiyama an ware su ne waɗanda suke kwaikwayon halittar Allah Allah ya yi mutum kuma za su kuma wasu ƙananan alloli ne kuma za su kwaikwayi irin abin da Allah ya to za a ware su kuma a ce wannan adadin abin da ka zana kowa sai kowanne a cikin su ka buta mana to ga mu yanda rai zai ku na'am ma la ruha fi an bayyana haka za a kai masa wannan azabar saboda ba zai iya busa ran da haka in baka busa ba azaba kuma zai iya buta ba kamar yadda ka san wancan da yake ainihin wato mafarkin yake da'awar mafarkin ƙarya za a ce ya kulla alkama guda biyu ba zai iya kulla ba to shi ba wannan ba zai iya buta ba Allah ya kiyaye wannan hadisin hadisi ne wanda yake Imam Bukhari ya fitar da shi cikin kitabu Tabir babu man kadaba fi hulmi sai ka wannan riwayar ta Abdullahi dan Abbas قال انتهى بيان طريق السنة المحمدية في باب الرؤيا على سبيل تنبيه العقلاء لا على سبيل الإحصاء البدع في باب الرؤيا سيتي سيكما بدعوا أكن أبن ليشا فمفركي وأما ما أحدثه الناس في هذا الباب أما دنغني لأبن دمتاني سكك إنكرا أولا باب الذي هو باب الرؤيا والنشين باب مفركي من البدع الشيطانية ندق بدعوا إلى الشيطان ومن ذلك na daga cikin haka iqdamul mar'i 'ala al-fi'l aw at-tark bi mujarrad al-manam bid'ar da mutane suka kirkira shine mutum ya yi gaban kansa wajen aikata wani aiki ko daina yin wani aiki kawai saboda ya yi mafarki a mafarki kawai aka ce masa duk in rana ta fito ya fito kare kowa magana ya kalli gabas ya minti goma sha biyar a ba shi wani wuri ko a ce ya dinga karanta ya hayyu ya tsayo ko a ce ya karanta ya salam ko a ba shi wani wuri ya ce ya kalli gabas kada ya kowa magana ko an musallama kai ya anza ya shakuru ya bata rai kawai kalli gabas da ya yi minti goma sha biyar kuma kawai shi kenan daga wannan mafarkin kawai ya mutum ya zo ya aika ko kuma a mafarkin aka ce dan uwanka wani makiyanka ne ka daina zuwa ka daina zumunci kawai shi kenan sai ya dada wannan mafarkin kawai sai yanke hulɗa tsakaninsa da dan uwansa kila inda wani zai ce wani ya baka zumunci da wani ai mafarki ne aka ce mafi dole kula an fahimta yadda da mafarki kawai da kayi mafarki kawai dukufa na ka'in da na'in wajen yin abin da ka gani a mafarkin ko abin da aka gaya ma a mafarkin ko kuma ka yin wani abu da a mafarkin aka ce ka daina yi duna an ya'ari da mara'a ba tare da mutum ya bujirar da mafarkin da ya yi din ba an fahimta alal kitabillahi ta'ala ko ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba tare da mutum ya bujirar da wannan mafarkin nasa ya dora shi a cikin awo na littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa ala qawaid salaf ko kuma ka'idojin da manyan magabata suka suka suka gindaya game da mafarki radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a wannan bid'a ce haramtacciya malamai sun ijma'i akan haka da haka in kai mafarki to ya zama mafarkin da kai yana yanzu misali sai aka a mafarki sai kai mafarkin an ce ka yawaita sadaka a yawaita sadaka dama musulunci ya kuɗe da mu yawaita sadaka wannan ba wani abu bane sabo da aka kana waye gari sai ka yawaita sadaka ka kama yin sadaka wannan abu ne mai kyau abin da ka gani a mafarki saboda dama qur'ani da sunna duk sun ce a yawaita sadaka a mafarki sai aka ce ka yawaita azumin nafila misali haka ma kaga azumin nafila an kwadaitar da mu a sunna cewa mu yawaita azumin nafila wannan kaga babu babu babu wata matsala an bayyana to kaga ire-iren waɗannan sai ya zama duk lokacin da kai mafarki to kalli wannan me aka gaya ma ko me kai mafarkin to wannan mafarkin sai ka ɗauke shi ka tsora shi a cikin alƙur'ani da sunna da maganganun magabata to wannan shi zai yanke hukuncin abinda aka ce kai a mafarkin kai ko kuma kakkai amma ba mujarrabin manam kawai da kayi mafarki a baka wani wuri ko a baka wata ibada wadda annabi sallallahu alaihi wasallam har yabi duniya da kuma ita ba kawai ka zo ka bai ka ce a mafarki aka ce ka dinga yi an fahimta amma kai wata ibada ce wadda da ma can akwai ta addini sai a mafarkin aka ga kila kana sakaci an fahimta kila kana sakacin wannan ibada a mafarki sai Allah ta'ala ya maka ishara cewa da dai kana da kwazo amma yanzu ta lalace ta fara barin yin ibada an fahimta sai aka a cikin mafarkin sai aka karfafe ka akan wannan ibada da da kana yi ka daina ka ci gaba da yi yanzu ka ga wannan ma za ka zo ka ci gaba da yi Allah ya sa kun fahimci wannan gaba shi shau Usman dan Bodo yana son ya gaya ba mafarki ba shi bane hukuncin alkur'ani da hadisi in kai mafarki sai ka zo ka tsora shi akan sikelin alkur'ani da hadisi da maganganun magabata in ya hau sikelin daidai sannan abin da ka gani a mafarki daidai sai kuma ka ci gaba da yi ko kuma ka bari idan ku ka auna shi ga alkur'ani yayi nan mafarkin ka yayi nan annabi sallallahu alaihi wasallam a maganganunsa da ayyukansa da rayuwarsa gaba ɗaya yayi nan amma mafarkin naka yayi nan wannan mafarkin naka kowaye ya zo maka a cikin mafarko dawa ba ka yi amfani na ba za gane kamar yadda muka bada misali yanzu wani waye zai zo ya kama yin sallar magariba raka a biyar a yi magana ya ce a mafarki a gaya masa ka koma raka a biyar a ko shakka babu wannan ma ba a tuhumi hankalinsa masu gaskiyar magana ka san ba shi da ba shi da rariyar tacewa mafi karanci ku aka ya ci gaba da sallah raka a biyar kila sai an kai shi wajen dakta kaka ta wuce wajen duba kwakwalwar ta hanya ba matsala ya samu ba na fata an fahimta da haka kaga wannan shine ma'auni kar kai gaban kanka da kayan mafarki ka sai a mafarki an ce in ba kai kaza ba za ka lalace a ce wannan mafarkin da kai kila an dan barazana ka a cikin mafarkin a ce lalle kuma a cikin mafarkin in ka tashi duk inda makaho yake gobe ka nemi shi ka bashi sadaka in kuma baka bashi ba fa da matsala kuma za mu sake haduwa da kai a mafarki na mafarkin ka na gaba ai maka wannan barazanar za ka mutum ya rikice da sassa maka ganci yana ta yawo ta Allah ina zan samu makaho da ya faru a ni dai makaho da ke kusa ko ga almajirai inda ka ba su sadaka mana ai makaho makaho makaho makaho in aka tashi ma aka tashi bazaba mutum da abin nan sharuɗa ma zai a zuba su da yawa an fahimta da aka wannan sai mutum ya kiyaye وفي المدخل يازو تكل لتاب مدخل لابن الحاج وليحذر مما وقع لبعض الناس في هذا الزمان mutum ya guji abin da yake afkuwa yake faruwa ga wasu mutane a wannan zamani wa huwa an yara nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manamihi shine mutum ya ce yayi mafarki da manzon Allah a bacci fa ya amuru bi shay'in yayi umarni da yin wani abu aw yanhahu an shay'in ko kuma ya hana shi wani abu fayanta bihu min naumihi kuma mutum ya farka daga baccin fa yuqdi ma'ana fi'li kawai yayi gaban kansa ya fara aiki da abin da ya gani a mafarkin aw tarki ko kuma ya bar wannan abin da yake annabi annabi ya zo masa a mafarki ya tsawatar da shi ya daina bi mujarradin manami kawai saboda yayi mafarki duna an yi aridahu ba tare da ya bujirar da wannan abin ya auna shi ba ala kitabillahi akan ma'aunin littafin Allah wa sunnati rasulillah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala qawaidi salaf ko kuma akan ka'idojin malamai magabata na wannan al'umma radiyallahu anhum qala Allah ta'ala fi kitabil azim Allah mai girma da buwaya ya faɗa a littafin sa yace fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya a cikin wani abu farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda wannan abin zuwa ga Allah da manzon sa ga mafarki ta yi a kasan cewa ba a mafarki ba a littafan duk da muke karanta da musulunci an ce a yi kaza kuma sai ka yi mafarki a mafarki za ka ce kul karka kare yi to yanzu da mafarki za ka yadda ko kuma da abin da ake karantar da kai a cikin littafai ayoyin alkur'ani da hadisi ko qur'ani ya ce abu kaza ba kyau hadisan annabi sun ce ba kyau sai ga shi kai mafarkin ce kai ba wani ka ci gaba ne ba komai to kaga kowaye ka gani a cikin mafarki ya zo maka da wannan kamar yadda na ambata ƙazu ko da ka yi mafarki da mutum cikin kyakkyawar sufa ya ce ba shi annabi ne amma sai ya baka saƙon da ya saba da na annabi to ba annabi bane na fata an fahimta domin sai ya zama to a wanda ka yi mafarki da shi suffofin da maganganun irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai a gaskata abin da ka gani manzo Allah ka gani wa ma'ana ruduhu ila Allah ma'anar in kika jayayya yanzu kaga kana jayayya ga mafarki an ce kai wani abu kuma a alqur'ani an ce kaza to a ka'ida yanzu sai kamar yadda al'amarin zuwa ga alqur'ani kamar yadda wannan mafarkin da aka zuwa ga sunna kaga yaya alqur'ani yace game da in mutum wato game da yin wannan abun da aka ce kai a mafarki ko ko barin wannan abun da aka ce ka bari a mafarki to ma'anar mayar da abu zuwa ga Allah shine ila kitabillah ka mayar da abun zuwa ga littafin Allah wa ma'ana qaulihi war rasul ma'anar fadin Allah da yake kuma ka mayar da abu zuwa ga manzon Allah ai ila rasul fi hayati ai ma'ana ka mayar da wannan abun zuwa ga manzon Allah lokacin yana raye wa ila sunnati ka mayar da abun zuwa ga sunnar manzon Allah ba'da wafati bayan manzon Allah yayi wafati ala ma qalahu ulama rahmatullahi alaihim duka da abinda malamai ma'abuta ilimi suka fassara wannan ayar Allah ya musu rahama wa in kana ru'yan nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan la shakka la shakka fiya ko da yake mafarkin manzon Allah gaskiya ne babu kokonto a ciki li qawlihi alaihi salatu wassalam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ra'ani wanda ya mafarki da ni ya gani a mafarki fa qad ra'ani ni ya gani fa inna shaytana la yatasawwaru bi surati shaytan baya surantuwa da irin surata al-ikhtilafir riwayat bisa sabanin ruwayoyi da aka samu na wannan hadisin lakin lam yukallifu Allah ta'ala ibadahu sai dai ka sani Allah bai kallafa wa bayinsa ba bi shay'in da su wani abu mimma ko da wani abu mimma ya kaula hun jima na yin mihim game da abin da yake faruwa gare su a mafarkin su Allah bai kallafa maka ya aiki da mafarki ba ba zai yi ga nasu karara ka ce kai da mafarki za ka dinga amfani ba ina fata an fahimta wa min zalika yana dai daga cikin bid'a adamu itibarin ru'ya aslan kwata kwata mutum ya ce shi ba ruwansa da mafarki baya la'akari da mafarki baya neman fassara ko baya fassara mafarki kuma ma wannan wa huwa bid'atu muharramatun ijma' ita ma rashin yadda da mafarkin gaba daya da rashin la'akari da shi gaba daya shi ma kuma wata bid'a ce mai zaman kanta li'annar ru'ya la tulbi aslan domin in dai mafarki na gaskiya ne baya yin wurgi da asali yana tabbatar da asali li'anna hasani shi mafarkin nan juz'an wani yanki ne min ajza'in nubuwa na yanke-yanken na bangarorin annabta kamar fi sahih bukhari wa min zalika yana dai daga cikin haka bid'a an ismadu fil istikhara ala ma yarahu fil nawm wato dogara da abin da mutum ya gani a cikin mafarki a istihara idan mutum ya yi istihara sai kuma a cewa in kai istihara za a gani a mafarki in abin da alheri za a gani a mafarki in ba alheri ma za a gani shi an bayan zamanin kudin da gaya mun lokaci ba duba musamman tayin da suka fito ba a ɗaya yanzu wato bari mu tsaya sai mu tashi wa min zalika li'timadu fil istikhara sai mu tashi akan